ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة قوة ذو القعدة hijirar manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka markaz bin tamiya a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul wasiya wanda ɗaya daga cikin malamai na karni na takwas na tara shine Ali al-Maliki Shazali ya rubuta abin da littafi yake karantar da mu shine abin da ya shari sanin hukunce-hukunce na addinin musulunci musamman ma bangaren abin da ya shari a hakam na ibadodi hukunce-hukunce na ibadu Allah subhanahu wa ta'ala fahimtar da mu ya amfana da mu ya rabba alamin ya yi mana dace. za mu tashi fasili na shuruɗul imama nan ne ko? fasilun shuruɗul imama wannan fasili abinda zai bayyana mana sharuɗa na limanci ya kace sharuɗi shi ne ma da zama min adam bil adam wala da zama min wujud bil wujud wala adam bil abinda in aka rasa shi a cikin ibada to wannan ibada babu kaga yana daga sharadi na karba aiki da filas in aka yi aikin da ba Allah aka nufa ba Allah bai karba yana daga sharadan sallah alwala da mutum zai sallah ba alwala kaga sallah shi ba ta yi ba yana daga sharadin karbar sadaka ta zama ta halaka da mutum zai sadaka da kudin kwace kudin damwara kudin da ya sai da wani abu na haram misali kudin cin hanci misali kaga Allah ba ya karba saboda inna ma ta'ala fa ibn la yaqbalu illa tayyiba to kaga saboda ni sharadi ne na abin da mutum zai sarka da shi ya zama zo mai tayyib sharadi ne na sallah alwala sharadi ne na karɓar ibada ikhlasi ma'ana yi dan Allah to kenan shurutul imama sharuɗan limanci wanda in sun cika kenan ake samun limanci rashin su kenan yakan iya sawa kenan mutum ya zama ya rasa cancantuwa na wannan shuruɗul imama mala yace shuruɗul imama tis'atu sharuɗan limanci tara ne al na farko at-tahara tsarki fala tusiru salatu man sallama hudisan muta'ammidan bata inganta ba sallar wanda zai salla da hadasi kuma da ganga in sallar shi ba ta yi ba kaga kenan tunda shi bai cika sharadin zama wannan ba kaga sallar shi ba ta yi ba to kai wanda ka bi shi sallar in kai ma kana sane kai ma sallar ka ba ta yi ba shi akwai bambanci tsakanin nan gurin mamun da zai bi limamin sallar kenan duk limamin da zai yi sallah kenan barata su ba ta inganta imamatu limancin man sallamu budita wanda zai muku sallah da hadisi mutu aminan kuma da gargaɗi in ka bi shi baka da sallah ka san cewa tabbas wannan mutumin bai da arwalla da gangan kuma ya wannan kana sane da rashin tsarkin shi to duk limamin da ka bi sallah wanda kana sane da rashin tsahara shi to baka da sallawar shi kuma limamin da zai zo ya ma mutane kenan sallar shi ba ta inganta saboda shi karan kan shi ma sallar shi ba ta yi ba kenan sharadi na farko na limanci a samu tsahara limami ya zamanto yana da cika wadda take ta tsarki a tsani sharadi na biyu Allah ya kuna ma'amuma kar ya zamanto mamu Allah ya kula ma'amuman kar ya zama shi ma mamu ne ta kaka ta da ya zo ya samu raka'a biyu ya na ramko sallolin shi kai kuma sai ka zo sai ka jure sallah da shi fa man iqtada bi masluqi duk wanda ya zo tarar da masabuki wane ne masabuki mutumin da waɗansu ɓangarorin gaɓoɓi suka kunce mishi aw bi ma'amuni ko kuma yayi koyi da mamu zannahu imaman shi a zatan shi ana sallah nan gurin sai ga wani mamu wani can yana bin sallah mun faridi yana keɓance sai ɗauka kamar mutumin shi kaɗai ne yake sallah sai bi shi shi kuma daga nan ashe shi ma mamu ne zannahu imaman shi iya tsammanin cewa limami ne batsalar salatu sallar shi ta bace wannan shine mazhabi na hanafiya mazhabi na malikiya sai dai su marikawa suna tokace cewa in har ya zamanto bai samu raka a kuɗe ba masu buɗe nan gurin ya halitta ka bi shi amma ma dama ya samu raka a kwaya ɗaya to wajen malikawa in ka bi shi sallah bakar sallah shine zaka ga yawanci wasu in ka zo ka suna musu bukai suna ramkowa ya ka kara da su sai su dinga kokarin ture ka su dinga kokarin nuna maka kenan saboda karka je ka bata sallaka to yana daga dalilin su masu wannan suna cewa babban mafi karfin ma dalilin su cewa zamanin magabata ba samu ba sahabbai lokacin da suka rasa shan suna tsayuwa su sake wani abin nan kawai in ka rasa kenan ka rasa shi kenan amma ba samu sahabbai ba suna ko su kirkiri masu buki ya kirkiri wata sallah ko kuma abi wani daban a jona suna cewa shi kan shi ma ai koyi yake da wani saboda haka ta kaka za ka zo ka yi koyi da shi a rani shi ma mai koyi saboda haka iya daga dalilan waɗanda suke hana wannan sai dai muka kalli wani ya zo ya yi sallah lokacin ya zo shi kadai zai sallah nan sallah sai ce shin babu wanda zai tsaya ya ma wannan sadaka ka gani ba wanda zai ya tasaddaku alaihi zai yi ma wannan mutumin sadaka saboda haka kenan yana halitta bin wannan saboda ai yanzu inda mai bi ne yanzu ya waye gari ya zama to an shi mai yi shi kare inda ka ce mai yi ne mai bi ne yanzu kuma ya waye gari ya zama to kenan wanda yake bi saboda aka kaule raji wanda samatu sheikh abdulaziz bak sheikh salih bin usaimin suka tahi akai ya halitta sai dai sabanin abin da yake suna cewa khilafin aula ne ko abin da yake cewa khilafin aula sabanin abin da yake saboda haka suna khilafin aula ne wannan abin da yake da dai kar ya zamanto ka bi wannan din yayi saboda wadansu dalilai amma in ka bi kuma shi kenan sallar ta yi الثالث نوع الإسلام musulunci limamin da yake kawuri sai ka bi shi sallah mutumin da ba musulmi bane ba sai ka bi shi sallah ta kaga ta kan iya yiwa shi tuntun ya yi rinda murtaddi yana dan jin kumya gidansu ko yana jin nauyin baban shi ko yana jin kumya mutane sai aka zo ana sallah cikin mutane shi ma ya yi arwallah amma shi ya yi rinda waya bar addini sai zo shi ka kawo kai kuma da ka zo sai ka kama kai shi ko kuma ya zo sallar kumiya ce ke sai ka zo ka kawo shi kenan sai kuma ka kawo shi ko kuma shi da amma rabon shi da sallah tun wata biyar an yi katari kawai da yau an zo ta sabga ya ce to bar dai mutanen nan ka aje ban yi masalla su hana ni cin turu sai arwala shi ma ya shigo masallaci kana ganin shi da gemun shi kai ka ɗauka gemun sunna ne ashe shi kuma gemun koyi ne da mawaka da wandan shi ma tsala ya ka ɗauka cewa kamar sunan ce shi kuma ashe tiri kwata ne yasa kake ga kai ga shi kawo kawo nan tsatsi sallah shi kuma rabon shi ba mai sallah ba kawo kure mishi ne sai an zo gurin sabga shi ke ne arwala ya zo ka ce bismillah ustaz ya ka bi shi sallah to kaga wanda ai baka buba mai sallah sannan tunda shi da masallar shi ba wai sallah sallah ce kawai dan dai ka ana shi cin abinci ko ya rasa wani abin shi kaga ba musulmi ba ka musalla al-islam musulunci so da haka bai inganta limancin kahuni in ku har ka bi mutum sallah sai ta bayyana gare ka kahuni ne to ya ka sake sallah kai ne ka zo ka bi shi sallah bayan an gama sallah sai kaga ashe ba musulmi bane ba ka sallah akwai guraren da zaka yi da musulmi da wannan masu son kuɗi daga cikin kafirai wasu su zo su yi sallah sai ta shi sai a taimaka musu kaza kaza shi kuma dama kafiri ne ba musulmi bane ba dan kawai a taimaka mai da kuɗi ne yanzu shi akwai guraren da mun sha kama waɗanda ba musulmi bane ba an san su sak su ko ba musulmi bane ba wani wannan wasu ma sun dan sha wani ke su ko wanda suke rubatan kai suka zo suka shiga to in ya bayyana gare ka wanda ka fi sallah ba musulmi bane sai ka sake saboda sharadin limami ya zamanto musulmi al'amari na sallah ya wuce iyaka mutumin da zai ya wuce ya wuce abin wasa mutumin da zai shiga gaba na al'umma gabaki ɗaya ba su sallah to labudda ya zamanto an yi takatsantsan wannan arabe az-zukura zamantowar shi namiji az-zukura zamantowar shi namiji saboda mace ba ta jagoranci a musulunci jagoranci na gabaki ɗaya in har manzo Allah sassa ya ce la yakulu qawma walau amarahum mar'a to kaga a bangaren abin da ya shafi shugabanci na duniya domin babu aula abin da ya shafi jagoranci na sallah saboda rauni shi yasa ba a samu ba a cikin sahabbai wata mace tana jan sallah haramun ne mace ta ja sallah ga waɗanda suke mazaje an yi sabani dangane da jan sallah ta ga wanda suke mata amma hadisi na ummu waraka Allah kare za gare ta wanda manzo Allah sallallahu ya sa ta ringa ma mutanen kalimanci mata ƴan uwanta amma ta kai shiga tsakiyar su ne har ma ya umarci wani tsoho yake musu kiran sallah wani tsoho yake musu kiran sallah to kaga wannan ya nuna an samu da dama daga cikin wannan waɗanda suka yin limanci a zamani wanda yake na magabata kamar ummu waraka din wasu kan cewa to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta to ai asali kaga duk abin da nan sana sai sa shikenan kara yayi karkana ko fi rasulullah uswatul hasan ai inda abin ya ke banta ne gare ta to da nan sana sai bayyana ke banta amma satar da manzo Allah sallallahu alaihi shi ya nuna kenan ya halitta mace ta ma ƴan uwanta ba ta sallah saboda asali shine at-ta'assi kuma nan sana sai ya sa ta ne dan ta zama misali akan wannan saboda haka ya halitta mace ta ma ƴan uwanta ma ta sallah ta jagorance su sallah wala sallah ta farilla ko sallah ta nafila duka yana halitta mace ta ma ƴan uwanta mata amma ba gaban su za ta shiga ba za ta zama to tana tsakiyar za ta zama tana tsakiyar amma mace ta yi limanci ga maza wannan kina haramun ne a musulunci an hana ta jagoranci da shugabanci ma balantana kuma bangaren abin da ya shafi kenan limanci na a bangaren sallah sau da aka alfukura lalle ya zama to namiji namiji kuma cikakken namiji shi yasa ya ce fala ta sihu imamatul mar'atu mutlaqan baya halitta limancin mace yace mutlaqan ko ta kaka wala ga maza wala ga mata wala farilla wala nafila duka kenan shi yasa yace mutlaqan ko ma ta kaka wannan shine kenan abinda mafi yawa daga malikawa suka tafi akai sai dai wancan hadisin kenan hujja ne akan su matsar ya tabbata kenan wannan shi kenan shi ne abin da imam malik allah jikin shi da rahama ya yi ishara kai shi ne abin da imam shafi abu hanifa ahmad bin hanbal duka sun yi ishara cewa dukkanin lokacin da aka samu tabbatuwar hadisi daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka samu wata maganar su kuma maganar ta zamanto sabanin wannan hadisin to a ajiye maganar su a ɗauki wannan hadisin su ma shine abin da yake matafiyar su saboda haka kenan matafiyar a'immatul arba'a wannan hadisi shine kenan saboda zamu gabatar musu da uzurin ko dai rashin samun shi ko na amma ga mace haka ya halatta amma ga maza wannan haramun ne zaman to mace ta yi wannan wannan din kenan az-zukura zaman tawwa namiji haka kuma wanda yake kunsa mushkil ko kuma kunsa wanda yake mu'annas duka baya halitta yayi limanci kamar wanda ya zama to yana da halitta gurin boli na namiji da na mace kenan wannan shi ma baya halitta ya zama to yayi limanci ko kuma mutumin da yake dan daudu da tsaba isiya kamar mai magana mata ko da ko ba fasiki bane akwai wanda zaka ga suna da dan rinjayuwa bangaren magana na mata da wani yanayi na mata kuma ba wai fasikai bane bangaren ɗin daudu haka ne aka halice su haka yanayin su yake to ko su waɗannan baya halitta su jagoranci mutane sallah saboda sautinsu na mata ne yanayin cikinsu na mata ne su ma wannan baya halitta alkhamis albulu sharadi na biyar ya zama to baligi fala ta sai imamata ghairul balig wanda yake karamin yaro baya halitta limanci fil fardi ga sallar farilla illa limithlihi sai dai kamar ya dinga ma yaran sallah irin ta yara amma ya shiga ya dinga ma manya sallah ya ce wannan baya halitta shi ma wannan hadithi na Amr ibn Salma hujja ne akan wannan Amr ibn Salma ya kasance yana jagorantar mutanen shi kamar yanda ya bayyana kuma wanda ya sa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sanya shi ya zama to limamin mutane saboda an bincika babu wanda ya yi su sanin Qur'ani sai shi sai zama to shi da ke jan su limanci kaga shi ma dai manzara sassara ne ya shi wannan yana nuna kenan haraci matsara ka bincika ga manya amma ba su da masani abin da sallah ba za ta inganta ba sai da shi sai wannan yara ko da ko yaron shekarar shi goma ko shekarar shi takwas in dai mu mayyazi ne ba wanda zai iya taje shi ba to ya halitta su bi shi sallah kuma sallar ta yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amru bin salama anta imamu kai ne limaminsu ya naɗa shi sau da shi lokacin yana ƙaramin yaro in ayari sun je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna dawowa ya gantar su ya dinga koyan su dinga koya mushi Qur'ani to da suka zo wajen manzo Allah sai ya ce wanda zai muku limanci aksarukum Qur'ani wanda ya fi ku Qur'ani sai suka bincika shi da ya fi su saboda haka sai zamanto an gabatar da shi a wannan babin amma inda akwai manya wanda suke sun san wannan to su ne min babu aure ya kamata kenan su jagoranci sallakin akan shi wannan yara wanda yake baba da gida asaris al'aql sai hankali fara ta sai imamatul majnun wanda yake da tabi hankali in ya jagoranci mutane sallah su sake wala sakaran ko kuma wanda yake mai maye yayi walladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kaga wanda yake mahaukaci an ɗauki alƙalami wa alil mashinun an ɗauki alƙalami daga mahaukaci to kaga mutumin da babu shara a kan shi babu alƙalami a kan shi in ka bi shi sallah sallah ka bata yi ba kenan baya halitta bai inganta ba a sa mahaukaci limanci ko da shi ne kowa sanin qur'an saboda shi tana ɗauki alƙalami a kan shi saboda haka da an banci jalalle wannan baya ciya hayace shi mahaukaci tun da kaga zai iya tahe shi ma kuma zai iya mayin iska ko yi bawuli ma ka ci gaba da sallar shi shi bai saboda bai san ba ci hayace shi yadda yake to baya halitta mahaukaci ya zama in ka bai mahaukaci sallah ai ka saki wala ta zo imamatul mashinun wala sakarat ko kuma wanda yake mai maye kaga hadarin ba zai sha abin da zai kawar mai da hankali idan duk mutuwa tunda shi ma ai bai ci hayace shi zai iya arwale shi ma ta warware kawai ya ci gaba da jin sallar shi asabi al-hurriya ya zaman soda wa hiya shartun fil jumu'ati amma hurriya sharadi ne a bangaren juma'a ba saboda shi ai kaga bawa babu wajibcin juma'a kai shi saboda haka kenan baya halitta duk da cewa da akwai karhanci ne akan wannan kenan baya halitta ya zaman to yayi amma makaruhi ne baya halitta ya zama ya jagoranci sallah wadda take ta juma'a haka sallar idi sannan kuma an karhanta zama imamu mai ratubi a farilla amma kamar sallar tarawih shi kuma ya halitta sallar tarawih annabi sallallahu ya nada wani bawa na Aisha radiyallahu anha ya sa shi dinga ja musu sallah yana rike da mushafi yana karatu amma ya zama limami ratibi saboda zai zamanto akwai wani nau'i na kaskanci tunda kaga akwai masuna bauta tare da shi kenan zai zama akwai wani nau'i na tawaya shi kuma ana son limai ya zamanto kamil wannan sai bayi a dinga goranta mishi a dinga cewa limamin ma bawa limamin ma kaza kenan ga limamin wanda ke ratibi saboda limanci ana bukatar ya zama akwai abubuwa na kamala shi yasa zaka ga akwai wasu abubuwan da ake karhanta mutum kawai misali mutumin da aka aihe shi ba tare da aure ba hema da mace makaruhi ne saboda me yasa zai iya yiwa a goranta mushi ko kuma a kalli a ba aibanta shi da wannan abu to sai suke cewa makaruhi ne amma ya halitta ya zamanto ya ja sallar shi ta yi rimanci shi ya yi babu wani wannan karkashi kenan ire-iren waɗannan abubuwan da za mu ga malamai su an ɓangaren kamala bangaren kamala ne a ce kar ya zama kaza kar ya zama kaza dan saboda kar ya zama akwai wani masu na aibantawa da za a aibanta shi limami ana so zama kamil to da sallah ba wasa bace ba irin yanzu bane da ba dauke ba sallah a komi sai ka ga wani dan kalanda wanda yake dan tambula ko wani wani dan femini je ka gani kuma shi yake limanci wani yana shan sigari kuma shi ne limami ka gani ne ba to ko mun kwarewar shi a karatu ko kawo shi na sai ka gani akwai aibarta wani lokaci sai dai ya zama ko kuma shi ne mutum to ba da aka iya amma dai abin da ya kamata ga masu limanci ya zama to matsayin ka na limami lalle ka sifanta da sifofi na kamala sau da zai iya yiwa ya zama kai ka fi dacewa kai ka fi sanin qur'ani musamman kaga ga bangaren matasa dole ya zama to matashi in ka san kana jagorantar sallah ka yi iltizami duk abin da bai dace ba ka same ka duk abin da bai dace bai zama ka lazumci kenan ka yi iltizami ga abubuwa na shari'a kana nisan da duk abubuwa wanda suke a sha wanda bai dace ko da ko kana a matashi saboda me yasa wannan jagorancin da kake ma mutane na na sallah saboda haka kenan al-hurriya wa ya shartu fil jumu'a a juma'a sharadi ne saboda shi bawa babu wajibcin juma'a kan shi ya zama limami ratibi na lokuta biyar wannan kenan akwai karhanci aka ce saboda sifofi na kamala ake bukata asamin assalamatu min al-fisqi ya zama to limami ratibi assalama samu kubuta tare shi min al-fisqi bil shari'a ta hanyar aikata fasikanci da gabagon shi kar ya zama shine limami ratibi amma farawo limami ratibi dan dara limami ratibi wanda yake kaza ka a samu wannan bala ka sai imamatu zani bai inganta limancin mazinaci wa sharibul khamri ko mashayin giya a ce limami ne kuma dan wiwi ne limami ne yana shaye-shaye limami ne yana kaza to in dai ba yana cin mayan ba in ya ja ku sallata yi sai dai inda kwai kamili kar ya zama shine ratibi kuma sannan kar ya zama in kuma shine ratibi a masallacin to kar ya zama kullun shi kake bi ka nemi wanda yake adali kenan wanda yake abin a faman kana mu'minan kaman kana fasika da sau kaga mu'mini da fasiki ai ba inda za su daidai ta daidai saboda haka kenan wannan limami ne fasiki limami ne wanda yake mu'mini ta yaya fasiki mai aikata wasu abubuwa na shida a zahiri a zahiri an san gashi nan ko makaɗi ne ko wani wanda yake mawaƙi ne misali ka gani yana wasu abubuwa to ba so zama ratibi shi ma kuma kai ce ko a wurin baban shi ya gada misali ko kuma shi ya gina masallacin misali ce to ai baban shi ya mutu kenan dole shi ne kuma bai wasa waɗannan abubuwa wanda ya nemi dai wani ya sa ya saboda mutane za su ƙaurace kaga ana samun irin wannan wani ya zama to misali ma'aidin shi ya rasu sai a duba kawai sai aka karga mama mutane shi kuma shi bai iya wasu abubuwan ba yana tsiye shi kawai kuma dole sai sai sai zama shi ne yake abin nan to kai kuma wanda zaka bi sallah in ya zama limami fasiki ne ko mazalaci ko mashayin giya ko wanda yake aikata wasu abubuwa ka ba irin zunubi dai a hili misali in ka bi shi sallah amma kar ya zame maka shi ne za ta bi kullum wanda za ka bi sallah amma ta kama ka zo sai ya sallah ana juyawa sai ka ga ashe shi ne to wannan sallah ka tayi babu sallah ka tayi saboda sayyidina Usman Allah kare da a gare shi a lokacin da waɗannan mutane suka tsare shi ɗaya daga cikin sai zaman to yana jin sallah ɗaya daga cikin sai zaman to yana jin sallah har ma aka mushi magana ce amma da mu za su cika tare da wannan babu mafi muhimmanci kamar sallah wanda zai cika halasi ke haka asal basari ya faɗi dangane da yan bid'a ya ce sallu alaihi bid'a ka yi sallah ka bid'a shi kawai tana kai shi an samu kuma da dama suna bin waɗansu wanda fasikancin su ya bayyana a zahiri a zamanin magabata kuma ana bin su sallah an samu suna bin irin su hajjaji bin yusuf a saka fi sallah kaga kuma mutum ne wanda yake safa mai kwaran yadda jini na bayan Allah akan zalunci kaga wannan ai fasikanci ne babu mafi zalunci ai kamar kisan kai to kuma ana bin shi ana bin shi sallah ana bin shi sallah to ire-iren wannan akwai kenan da dama wanda an samu magabata suna bin su sallah so da haka menene asalin bin fasiki sallah in ka bi shi tun da ai karan kan shi sallar shi ta duk wanda in yi sallah sallar shi ta yi to in ka bi shi sallah babu matsala ba sai ka sake ba in dai mutum karan kan sallar shi sallar shi ta yi to in ka bi shi babu wani mushkila a tattare da wannan sai dai ya zame maka ratibi wannan kuma ba a so kuma shi ma mutum ya yi nesa da wannan matsar mutum ya san cewa akwai waɗansu abeban da yake bayyanawa wanda a hila al'umma tana gani an san shi da wannan abin ya yi fice akan wannan abin to abin da ya kar ya zame ma mutane limami rati saboda gudun kar ya zama man an mafama mahimmin mutane kaga mutumin da zai zama to Allah baya kallon shi a ranar kiyama daga cikin mutane guda uku akwai mutumin da zai dinga ma mutane limanci kuma bussa su suna ki saboda me yasa inda suke saboda wani fasikanci shi ko rashin da'a shi ka gani to na ba su amma nan ba zancen wanda ya tuba a da mazinaci ne sai tuba kaga wannan aizatin ya tuba a tawata da jiko man kabla a ba zancen wannan kuma shikenan ko kahuri ne da ya musulunta to me matsala kuma balle kaza ne kuma sai yanzu ya tuba shikenan akwai wanda ya ce to ai da tsohon dan kaza ne yan ga mu zaina limanci a ce ka yanzu wani ne limani a da hawa na kaza ne to ai a da kace ga gani zancen da kake shi kuma al-islam ya jubbu ma qabla a tawbatu ta jubbu ma qabla musulunci ya shafe duk abin da ya gabace shi shine kuma abin da wasu da dama ba su gane ba sun sun ga a tahiyar sunna suka ga da dama da sai ce ka kaga wannan wada kaza wannan kaga da kaza to kace zaka yi haka lokacin da addinin musulunci ya zo mu zama na sahabbai akwai wanda ya taba zare takobi ya ce zai sare a nan salarsa kuma yana daga na gaba gaba yanzu yana aljanna ya musulunta musulunci ya shafi wannan aljanna ba wanda ake mace so a ce da a lokacin kana kaza sa ku su fiya duk kaga suna aljanna ka gani sai ke roma ibn abi shahl kaga duk suna aljanna kuma da ba ba musulmi ba su to a musulunci ba a zance a ce dawa na kaza dawa na yanzu dai mutum ya musulunta shikenan in dai mutum ya tuba daga abubuwa shikenan fasikanci kuma ana halau ba ce ba sai ka bibi diddigin hallon mutum ka ce limami ne kuma sai ka bi diddigin shi ana zance abin da ya bayyana da zafi yana shan wuyi yana shan giya yana shan wasu abubuwa marasa kyau kuma ana ganin wannan abubuwa amma ba ce ba ka an ce za a naɗa limami sai kun yi ta binciken limamin nan kwakwalwa a shiga a fita duk inda yake shiga yana fita ko ina a wannan ba amma limami kuma ta tabbi ana zancen abin da ya bayyana na zahiri fasiki a gabaɗin shi wanda yake aikata fasikanci a sai to ka a sa shi limami ratib as-salamatu min al-fisq bil shari'a wanda kenan ba sharadi bane ba sai dai abin da yayi kar ya zaman to kenan wannan wala ta su imamatu zani yace limanci mazinaci bai inganta ba ai kaga in yi sallah karan kai sallah tayi ko to in ya ja mutane ma yayi sai dai bai kamata ya zama limami ratib wa sharibil khamri at-tasi al-qudratu ala al-arkani liman ya zama yana da ikon kawo rukunai to ai in liman bai da ikon kawo rukunai kaga sallar kenan gurguwa ce ta kaga kamar a ce gurdigi ne misali kaga ai gurdigi ba ruku ba dagwa daga ku babu alkiyamu duk wannan arkan din babu su to sai dai zai iya ma gurdigan yan goyi shi sallah amma mutum ne wanda yake gurdigi ne kuma ya ma wanda sai abin amma makaho wanda babu matsala saboda ai duk arkan za su zo amma shi azamne yake gabashi babu tsayuwa babu rukunu misali babu dogwa daga rukunu to yanzu shi ba zai zame ba limami na masu kubataccen gabakuwa sai dai yana iya ma ya shi ya shi sai zame musu limami wala ta so imamatu illa li mithlihi saboda haka al-qudratu wala ta so imamatu al-ajiz ba halitta limanci wanda yake mai gajiya ana ruku wanda yake gaza kara ku masalan illa ya kuna al-mamum aidan ajizan anhu sai dai in mamum ma wanda suke gajiyayyu wa kadhalika al-ajizu an ahkami as-salati haka wanda yake ya gajiya daga hukumce hukumcen sallah fala ta su imam tu ila al-mithli limanci shi ba inganta sai ga waɗanda suke yashi yashi kamar ma misali ya zaman to kenan mutumin da bai iya kawo waɗansu rukunne ko na aiki ko kuma rukunne waɗanda suke na magana kama a ce misali tamfararre ne misali wannan duka kenan baya inganta shi ma zan ko kuma wanda yake ga hukumce hukumcen sallah kamar bai san ba wajibcin bai san ba sunna bai san ba farilla bai san kaza ba da wannan ne suke cewa kenan makaruhi ne ba kauye mutumin kauye malamin kauye ya ma mutanen birni sallah kuma ce makaruhi ne wasu ma suna ga in har wanda ci abin da suka fi wanda yake mutumin kauye ba ba ba kauye bangaren ilimi to to bai da sallah fasu da sallah kenan almuhimmu abin da ake so ya zama wasa amma limami ne aka zo aka ce to ana gafarta mana ga mana rukunin sallah ga mana sharuɗan sallah da rukunan sallah da sunnonin sallah da sahabban sallah da makaruhai da abin sai ce to kaga tasbihi yana da garkoni attan ya tana da garkoni kazana sai aka ji bai sani ba to wannan shi ma bai halitta ne sai dai ga shahilai ya shi shi amma ga masana kuma shi ya zo da bi wannan ba ya halitta kaga irin wannan kuma suna da yawa sai mutum kawai ya gina masallaci sai ya leka wani can giyancinsu wanda ya gani ‘yan yaren shi yana karantar da su shi kuma kawa'idi ma bai ba kawa'idi ma bai ba ba abin da ya sani a sallah in kabali ta kama bai san wala kabali ba wala ba'adi wala farilla wala sunna wala musabi ba abin da ya sani kuma da rashin tsoron Allah kawai ya tashi a hankali ba ta jinsu ba za ka ga da dama a limamai na gefen gari su suka hiyawa da dama su suka hiyawa ba san kawa'idi ba ba sa a hadari ba ba wanda ya taba koya musu sallah kaga wannan ba daidai bane ma dama kana misali gardi ko kana wani tafibiri to ka nemi ai ba an ce ba ba do ba lalle ba ka harace qur'ani tana iya yiwa kan ka harace ka musu kuma ma in ka mutu ba ka harace qur'ani ba ba za a tambaye ka wanda me ba ka harace qur'ani ba amma ka san cewa in baka san sallah ba ranar da ka mutu daga ranar za ka gane cewa wannan amma ba wanda zai tambaye ka da ka mutu me yasa baka harace Qur'ani ba za ka bi ba amma baka iya sallah ba baka san sallah ba ba daidai ba kake sallah to ka san cewa Qur'ani miliyan ka rubuta sai ka leka wuta karshen tuka tuka ne Qur'ani miliyan ka rubuta saboda wannan sallah din tana gaba da kai wannan ka san sallah wannan kai yana daga arkanul islam wannan kuma ɗoriya in ka san karatun sallah waccan kuma sannan ɗoriya ƙarin kamala ce shi kuma da ƙarin kamala ce da ɗaukaka da ƙarin matsayi wurin Allah to kaga kuskure ne ake samun irin waɗannan garda kwatsam sai a waye gari a ba da masallaci ko kuma shi malamin aka zo aka ce ga masallaci mun yi a ba da limami sai leƙa wani gardi cikin ɗaliban shi sai ce je ka ringa su su sallah je ka ringa wasu shi gardin kawai abin da ya iya riƙewa a sallai ya dai san gwargwadon raka'o'in da za a yi ya san kuma ida ana ce ai salati goma sha ɗaya ai na zalla da kulja kullal ilafi ai kaza ai kaza shi da ya san waɗannan ba shi ka tambaye shi ma rukunan sallah zai iya ce ma waɗannan ba suna da rukunan sallah dan da wani kan zai ce salati goma sha ɗaya na daga rukunan sallah la kadja kum da ina zalla da zaja tana daga rukunan sallah kaza na daga rukunan sallah shi zai iya gaya ma haka to kaga irin wannan da dama kuskure ne ake samu sai kuma masu kafafa su dinga bin su sallah duk limamin da ka tabbata cewa wannan limamin duk da akwai mamun da sun san su bakin gwargwado ko da ba malamai bane saboda zaman su a gari saboda zaman su a gari sun san abubuwa wanda suke na sallah la'alla suna sauraron wasu la'alla suna kaza kuma yin su tsaya su dage su dinga bin waɗancan kuma sun san fa limamin can jahili ne bai san ba sallah to kaga su ma wannan ba su da sallah so da ai suna bin mutumin da kawai a gaba za ki ba abin da ya sani a sannan to hadarin da yake tattara billahi allazi la ilaha duk gardin da ya yarda ko malamin da ya yarda yake shan mutane sallah alhali bai san sallah ba to san cewa karan farko shi kin wannan sallar da yake ba za ta kubutar da shi ba sannan ya dauki alhaki wannan tudun mutane zai gane kuranci a ranar da aka danna shi a cikin kabari a ranar zai gane kuranci kuma a duniya shi da wahala da musifa sai yi safa ka yi bai sa ba ma intikasi ma zai samu wada wada gaba ɗaya ma bai sa ba zai samu ma gaba ɗaya hannun agogo koma baya ma duka ma ya zama to ya kafunta saboda sallah ta wuce wasa dole aka naɗa ka ka samu asadarinka ka je ka dinga bibiya ko ka samu malamin ka gaya maka in ma baka karanta ba menene abubuwan da suke bata sallah me rukunan sallah me kaza in sallah duka a karanta ma in yanzu ka je ka kama limancinka amma irin wannan mai da limanci ne ma abinci da ake kuskure ne fi sabilillah kawai kai abin da ka sani kai ne limami a can za ka yi wasiya za ka zana suna za yi kaza ka samu babban riga ka ɗirka kawai shi kenan ka je kan da aka je ku ne masu kulla arme ku ne ka je a koya ma yar hudubar ka ta suna da hudubar abin nan da tarkini da hudubar arme da addu'ar sadaki da abubuwa da irin na nema abin nan shi kenan kawai a kama isha wannan kuskure kuma wannan su ne musiba addini wannan su ne musiba addini Allah kare mu wa kadhalika al-ajiz an hakami salati haka nan me gaje akan ko fala ta su imamatu illa li misli limanci shi bai inganta sai dai ga jahilai kamar shi wafdil fa hal tasihu imamatuhu hal tasihu imamatuhu hal tasihu imamatu man lam yumayyiz bayna at-tawadi wa at-taw an yi sabani wai malami ne bai iya raba tsakanin tawadin da tawadi to shi malamin da bai iya raba tsakanin tsawadin da tsafin in yi limanci limancin shi yayi ko kuma bai ba wa imamatul lahini da kuma limancin wanda yake mai galabi mai lahani kama ce yana da gura-gura limami ne amma bai iya rarrabe makharajin hurufu ba kawai kowanne gabzawa yake to shi kenan yayi amma ne inda wani makaruhi amma sallata shi ta yi tsallata shi ta yi wai ma wata latin da da sai bai zuma fi yawa kaga masu wala rali na wannan kaga ai da kai matsala gairin magarubi alaihim wala rali kaga ai da sai zaman to akwai mushkila kaga mutum ya kama karatu sai ka ce amina ka gani akwai kuskure ai Allah dai gafarta mana Allah gafarta mana ka gani shi kuma Qur'ani na manzo sallallahu alaihi wasallam haka inda duk wanda suka karanta Qur'ani Qur'an da wannan duk haka da suka karanta shi daidai kuskuren da yake yanzu ka zo ka faɗi harafin ba daidai ba kai ba ma daidai ba ka faɗi shi to kaga ai da kai matsala Allah kare mu wa imamatul la'in da kuma an yi sabani shin limancin mutumin da yake wanda yake mai lahani a karatu wanda yake galadi a cikin karatu shin limancin shi yayi ko bai ba wanda bai raba tsakanin zalim da zalim ire-iren wannan kenan da kuma ɗaiɗaiku waɗanda suke da lahani a cikin karatu sallah ba ta ɓace ba sai dai abin da ya inda libami wanda yake mai daidaita ya zama toshi za a bi wata sihu salatu kalfar mukhalifin furu'i sannan yana inganta abi sallah bayan mutumin da aka samu sabani dangane da furu'a kawai misali a ce wannan maliki ne wannan kuma hanafi ne ko wannan shafi'i ne misali wannan abin nan ne wannan duka babu lahi ana iya bi kenan sallah an yi lokacin da zaka ga kenan ake kaurace ma bibiyar irin waɗannan azzaniya kalmaliki khalfa shafi'i kamar misali wanda yake ba malike a bayan wanda yake ba shafi to iri-irin waɗannan abubuwa ɗin wanda aka yi saɓani a kansu ɓangaren furu'a yana inganta abi ko kuma ba inganta abi kenan shi ma ya halitta ya zamanto an bi a dangane da waɗannan abubuwan waɗanda suke na ishtihadi ne ba laifi ba ne badan wani ya bi wani eh ma'ana tambaya ce shin ya inganta ko kuma a hakan bai inganta ba alama ce ta tambaya shin ya inganta ko bai inganta ba saboda an yi sabani ke shi yasa sai zo da wannan alama ɓangaren kenan abin da ya shari limanci da kuma kenan wanda ya cancanta ya zamanto an bi kaga anan gurin duk mutumin da zai zamanto limami bai kamata ba ya zama ya jahilci hukumce-hukumce wanda suke na sallah sannan kuma kuskure ne ya zamanto kabin limamin da bai cika waɗannan sharaɗa ne sannan garaje ne shi kuma mutum wanda yake da rashin sanin wannan ya zamanto kenan ya jagoranci mutane limanci sai kuma kenan bangaren abin da ya shahi kamala ta limanci lalle akwai bukatar ya zamanto limami ya sifanta da sifofi waɗanda suke na kamala kar ya zamanto limami kenan yana da wani nau'i daga nau'ika waɗanda suke na aibantawa a tattare da shi fasalin shuruɗa sai har da salatul mamumi khamsa sharuɗan sallar mamu guda biyar ne al'awwal al-iqtida'u koyi wa huwa an yanwiya annahu ma'mumun bil iman yayi ya ce shi mamun ma'ana mai koyi ne bil imani wa anna salatahu tabi'a li salati sallar shi tana bin sallar liman kai ya maida kamar shine limami fa inna ta fa in taba'ahu min ghairi niyya batal salat sai bi shi ba tare da niyya ba batal salat ba tare da niyya ce shi mamu bane ba batal salat ba sharadi bane ai da ka zo ka kawai zaka bi sallar bin shi da kai kawai wannan shine ya wadata babu wani ambata addani Allah ya tamma muftaridun bi mutanafil mai sallar farilla kai ya koyi da mai sallar nafila saboda kaga farilla ta yi karhi ita tilas ce nafila ko wani abu ne wanda yake ba tilas sama ba shi ma wannan hadisi ya tabbata ɗaya daga cikin sahabbai mu'az yakan bin yakan yi ma mutane limanci bayan tuntun ya sallar shi a bayan manzo Allah sallallahu wanda sallah a masallacin manzala sallallahu kaga yana da afdaliya wadda ta rubanya waccan tashi da zai sannan kuma ta wanda yayi da annabi sallallahu ita ce a farkon lokaci asalisu an yantahi al farzani farillolin su zama daya tun zuhriya aw ghairiha wanda suke a zuhur da al'asar ko wani su fala ya salli zuhra khalfa asr wala al'akas kar ya zo zai sallar al'asar ko mai bi mai sallar zuhur ko mai bi mai sallar asar ko da asar ya bi mai azhur arabi an yi tahida fil ada wal qada su zamanto sun zama daya kar ya zamanto mai sallah kan lokaci ya bi mai ramuwa kar mai ramuwa ya bi wanda yake mai lokaci mutum ne barci ya dauke shi bai sallah azhur ba washe gari sai ya tuna ashe jiya bai ba sallah azhur ya zo zai sallah sai zaman to ka bi shi kaga shi ramuwa ce ko kai kuma kan lokaci ya ce to kare zaman to ka bi shi wannan matsala ce an yi sabani shin sharaɗi ne dole ya zaman to niyyar liman da niyyar mamu sallar liman da mamu ta zaman to ɗaya ba sharaɗi ba ne wa inna malik kullu murim manawa fala yusalli zuhran qada'an khalfa man yusalliha ada'an kai sallaci zuhur ramuwa bayan mai yi kan lokaci wadal akas الخامس المتابعة في الإحرام والصلاة يزما يا دنگا بين لما kar ya kabbar harama sai liman yayi kai ya sallama sai liman ya salamta walau a harama da kaliman ya kabbar harama sai har kabbar harama aw sallama ko kaliman ya sallama sai sallama kabbar imam aw sawawu ko suka Allahu akbar tare batala salatu sallar shi ta baci wa amma ghairuhuma amma wanda ba salama ba da gabar harama fa sababu fihi ghairu mubtil riga shi bai bata sallah lakin wa haram sai dai haram Sheikh Saleh ibn Uthaymeen Allah ya ce da rahama cikin sharhul mumti yace rigayan liman ko ruku'u ko dagowa ko wanda duk zai iya bata man kusa ko da waɗancan ne duk inda ka rigaye liman wani rukuni da arkan zai iya bata man kusa wal musawatu fihi makruha amma ya daidaito da shi su ringa yi tare makaruhi ne saboda ina ma kira liman bai kuta mu bi fara ta tsarfu alai an sa liman dan koyi da shi kar ku saba ne kaga sai aka ce inna ma dole liman bai kuta mu bi kuma sai aka zo da hani fara ta tsarfu alai nayi ya kata zu tahari shi yasa shek zari Allah ya shi da rahama shi ya tsaye akan cewa duk wanda ya riga ya liman ko sujjada ko rukuni daga kunne ce bai sallah to kaga akwai tsoratarwa lalle me yasa ka tsantsa musamman yau mutane da gaugawa sama da yawa za ka ga ana yi tare ko kuma da liman ya ce Allahu akbar sai ka kawo ma mutum sun tafi kuma liman ya su sabon manzala su sabi su cin bukhari suna ce ina nan sala sai ya je kabbara ba ɗaya daga cikin malam ya halmi na zahara ba ne yake tankwar bayan shi har sai manzara sai ya tabbatar da gushin shi a cikin sujjada to wannan shine cikakken koyi kenan in dai cikakken koyi kake so ka samu cikakken ladan ka na salatul jama'a dole ya zama kai hakurin wannan amma irin wannan gaugawar ra duk gaugawar ka dai sai liman yayi sallama zakai fa fa fa a je a yi da yawa zaka ga basu da cikakken koyi ɗinsu da limami saboda gaugawa da kuma saba ma abin da yake sunna Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu sai suka ɗauke su koma koma za su idan suka koma gidan ba magana koma za su insha Allah sai mu ya muka zai sai mu fara magana ana sanin su da na na shaba'i da wuturi to shi aika to ka san irin wannan matsalai wani lokacin mutane akwai karamcin sanin wannan kaga shi yanzu shaba'i da wuturi da ne lokacin shi an ya wuce eh kaga wannan nasiha ya kamata sai a dauko a nuna mai a gaya mai bakin haddin kowanne daga ciki ga iyaka na meke ga iyaka lokacin kaza ya wuce lokacin kaza kuma sannan duk lokacin da aka zo lokacin sallah yayi ba shi yasa ma zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine limami da rakatul fajr ke shi a gida yake a kaida shi liman rakatul fajr ma a gida yake su yi ka gani shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam bai rakatul fajr a masallaci liman kaida kai limami ne to kai rakatul fajr din ka a gida in mamu ne shine ake ga to in ho mutum mamu ne in ya tsaya raka a tarfajar a gida yanzu ya rasa sahu wanda yake na gaba to da wannan kokarin ya wasu na ga cewa tun da ne manzo sarasa a gida ke yi to abin da ya yi ka yi a gida ko da sahun gaban ya kubce maka wannan koyi da kai da sunna wasu na ga a'a yin manzo ana sassa a gida saboda limami ne limami abin da ya yi yana zawa kawai sallah kenan raka tarfajar din shi ma yi ta a gida to kaga a ce limami kuma zai zo shi ya yi shafa'i da wuturi a masallaci sannan kuma ya dawo ya yi rakatun fajir kuma wannan ita ce ƙa'idar shi ko da an yi wannan kaga da kwai kuskure duk da cewa su wasu daga malikawa suna ganin cewa ka zo in lokaci ba zai fita ba zai yalwata lokacin za ka yi shafa'i ka yi wuturi ka yi rakatun fajir sai kuma ka ka asuba in kuma kenan lokaci zai fita to kuma sai ka cire waɗancan sai ka kawo tiri kawai sai ka ka abin nan rakatar fajir ka in kuma ba zai yalwata ba samun raka a biyar sai ka kawo rakatar fajir sai ka sallah su in kuma raka uku ce sai ka kawo rakatar fajir ka ka sallah su wai ana zancen kan hudu ba rana ke duk akan wannan suka gina ka gani to la'alla kenan shi ma kan wannan ne ke tafiya ya kasar da ke misali fikihiyya suna da abuwa na wadda shi yasa in dai karamin karatu ne mutum yake da dole irin wannan abuwa ne ko su da abin da yake cutar su karamin karatu ne yake sa takaita abin akan kawai iya littattafai wanda suke na furu'a na abin nan kuma shine ma yasa ake shan rikicin wannan rikicin duk wannan rikicin tsanan ne ake shan shi a ka'ida limami kawai ya zama kowace yana ta neman ilimi amma da zarar limami ya zama ya wadata kawai ya karanta akhdari a shimamushi zuwa zai shi ko kuma kawai ya taɓa ta karatu a zalin tattafai na kuru'a to dole za a yi kirkima shi don me aka rubuta waɗancan a matakin harko abin da ake so matakin harko mai karatu sai ka taƙaita amsa waɗannan littattafai in na koyo ba tare da saɓani ba za ka ga su ma tsarin su misali muna karanta akhdari da muka yi shi ai kaga ba a kawo mana saɓani ko yanzu da muka shigo muka zo a shimawi ba mu dinga samu nan da muka shigo iziya kaga har ta sai kaza kaza kaza kaza sai a dan kawo mana magana biyu kaga yanzu an fara ka mana ko ikhtalafa ulama hal tasihu salatu kaza ikhtal kaga yanzu an fara ka mana ne kauli biyu haka kuma ana takaita mana shi ma a sami khilaful mazhab sabani na mazhaba ta imam malik to yanzu in muka ƙara gaba kuma sai a dinga kama kamar a kawalin guda uku haka in aka je can kuma aka je sama kuma sai a dinga wasu a mazhabar ta malikiya ma yaka ga cewa an yi sabani malamai wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza wasu a mazhabar ma ta malikiya sai a kawo ma kuma kamar maganganun goma wani ya ce kaza wani ya ce kaza don ka ƙara gaba sai a wasu ama a malikiyar ga saɓani da aka yi ga abinda imam mara ya ce ga abinda ɗalibai suka ce ga abinda mutakaddimu suka ce ga abinda mutasiru suka ce ga abinda kaza ga abinda shafi'a suka ce ga abinda sai ka samu cewa mas'alolin da ɗaliban imam mara suka khalafa mai sun wanda suka wafaƙa ne sai ka samu mas'alolin da abu yusuf da muhammad ibn hassan suka saba ma abu hanifa sun yi waɗanda suka khalafa mishi to yanzu dan Allah ka takaita ƙasa kuma da bambanci da limami da wanda ba limami su yanzu irin su asadari a shimawi wanda ba limami ba ga magar abuwa ne da laya su musulmi shahadu in dai kai musulmi ne kawai waɗannan ka san su amma in kai limami ne to dole waɗancan sauran abubuwan ka faɗaɗa kai ta neman ilimi kai ta neman ilimi to shi ke nan sai ka komi ya bayyana gare ka babu wani saɓani ba wani rikici da wannan amma ka takaita a nan dole za a yi tarjima da kai shi ne ƙaramin sani hukumi ne duka shi ne ka ga muke shan wannan famar da mutane suke ganin mu kamar su kafar kafar duka wannan ne matsalan abin ne suka tsuke shi amma duka abin aka zo wasu za su ne babu wani matsala in ma mutum ya kafar ta ka zo ƙarshen ta in ka ɗauko mai ka nuna mai ba ni bane na mafi imam malik ne mafi to yanzu imam malik ne kafar ba ni bane na mafi biyar sala ne mafi biyar sala ne kaza ba ni bane na mafi kaza ne sai ga abin warwara to amma kaga dole mutum ya takaita a wannan kuma da ya takaita a bakin akdari a shimawi bakin nan gure ya takaita yana jin sallah yana ja sai wani alhaji shi gina masallacin juma shi kuma shi ne malamin shi sai ya ɗauko shi ya ci toka masallaci zo kai ne limam ya je sai hudu ba shi shekara ɗaya ɗebo ta ranar kaza ba kan kaza ɗebo zo shi abin shi ya ta karanta kaga a rubuce ne da mata yan sallah to me matsale kudu wannan ne ya so ta kawo ga tsaron gurin zai dauko ta karaci ya dauko karanta me matsala sallah kuma karatu da ma sa bai a bayyana to me mushkila to yanzu tun da shi limamin juma'a ne la'alla sarki ya nada mai rawani to shi fa yanzu yana daga majalisar malamai na jiha majalisar malamai na ƙasa yanzu wata mas'ala ta taso su ne wa sarki zai tara in aka turo su su ne su za a haɗu a yi taron malaman duniya shi wata na yawa shi za a tura taron malaman duniya ya zo kwam ya zauna ana larabci shi ko bai masu abin da yake ba inda kawai a ɗan ba shi da canji shi shi kenan shi zancen ma da ake da larabcin ma shi larabcin ma bai zai to shi ne baka ke ga ake sa matsala su za a tura rajisa su za a tura kaza su za a tura kaza su ne duk za a tura abin nan ko wannan taron da aka zo kaga na kasa da ake bukata yi kaga ya aka samu saboda son kai na bangaren da magana kawai sai aka wasu suka duba masu musu rubutu da masu musu sai an jo ido wannan kawai suka tattara suka tura su wanda kuma abin da ake bukata ana bukatar malaman da suke da wayewa biyu sun san addinin sun san sun karance shi tacaccen karanta sannan kuma suna da ilimi da boko kaga muna da su wanda sun laƙanci wannan sun san addinin sun san ilimin addinin kuma suna iya isar da ilimin addinin da ya rarraka manya na duniya wanda duniya take ko da ingilishi ko da faransai za su iya larabci ingilishi faransai za su iya isarwa kuma sun fahimci abin sun karanci don zo waɗancan gaggai su yan boko wayo suke musu tsoron waɗannan wayo suke musu kaga ai an yi a baya sai proje ta zo ta tsara su a tsara su a ce za a musu waye da kai akan kaza za a wayar da kansu kan kaza kawai su zo su zauna saman kujera ida a ba su ambulan din su kawai a dan ba su abincin da aka dawa da wannan kaushi kenan a ba su ambulan an tara su an musu bayani an wayar da kansu to shi kuma matsala ana buƙatar waɗanda in aka zo su ma can za su tirje su ji tsoro ba ka alayance musu ba ɓangaren boko sai hika ka gani in ka zo ta ɓangaren boko sai hika saboda duk wanda ya karanci addini yake boko da wannan sauran boko wanda ba su karanta ba kauya ne ba wanda suka sani to su ne da ake bukata kaga in suka je za su leko gababuwa muhimmai su ceto kasa amma aka sa aka sa san kai aka dinga dogo wanda musulunci ma ba su ma san shi ba kaga ba da yanda ba yanda suka suka zo kawai shi yasa kawai da suka je ma yawancin za ka ga suna cato abin da ya kawai a ba da kuɗi a yanke yanke a yi addu'o'i kasar su zauna lafiya kawai Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala ka da ni musulmi musulmi masu yarsa da ga musulmi da mu kara Allah sallallahu alaihi wa sallam Thank you.